خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا في يا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوة كان متى شاتقس لوتن ربيع الثاني شكرة تدو ليلة دري حدود أربعين حدود هجرة منزل الله صلى الله عليه وسلم daga birnin makka zuwa birnin a madina wanda ya dace da sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya hijiran manzan a miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayar bukhari wanda muna kitabun tafsir tafsir suratu a maryam jiya muka tsaya yau za mu tashi fadin allah tabaraka wa ta'ala wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbi wa ma bayna zalik mala ya ce babu ƙaulihi ta'ala wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aidina wa ma khalfana wa ma bayna zalik babi ne da yake magana akan fadin Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura mala'iku ne suke faɗa cewa mu ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka wannan jibrilu ne yake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da annabi ya ga jibrilin ya daɗe bai zo ba sai yake ce da shi yaya ka daɗe baka zo ba yaya ka daɗe baka kawo baka saukar da baka kawo wahayi ba shi a jibrilu kenan annabi yake tambayansa sai jibrilu yake ce ai mu ba muna sauka ne a ra'ayinmu haka kawai ba mu mala'iku ba ma na tanazzalu illa bi amri rabbik ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka sai Allah ya ce mu sauka idan kaga mun zo to Allah ne ya ce mu zo in kaga ba mu zo ba to Allah ne bai ce mu zo ba da ka ko zuwan mala'ika ya saukar da wahayi Allah ne ke turo shi lahuma baina aidina wa ma khalfana abin da yake gabanmu da abin da yake bayanmu ma baina aidina ana nufin wato lahira wa ma khalfana abinda yake bayanmu shine duniya ma baina aidina lahira wa ma khalfana duniya gaba daya a hannun Allah take mana jibril yake ga manzon Allah da duniya da lahira duk abun a wajen Allah yake قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزور تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا رواية تزود أبو نعيم shine alfadlu ibn dukain alfadlu ibn dukain daga amr bin bin dar shine ibn abdullah ibn zurara alhamadani mutumin kufa ne yace naji babana shine zar daga yana fada daga sa'id ibn jubair daga ibn abbas yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa jibril lokacin da jibrilu ya daɗe bai zo ya kawo wahayi ba ma yamna uka an ta zura na kai jibrilu mai ya hana ka ka kawo mana ziyara da yawa da yawa sama da yadda kake zuwa mana sai Allah bayan jibril ya bashi amsa sai Allah ya saukar da wannan aya ai mu mala'iku ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka abin da yake gabanmu da wanda yake bayanmu duniya da lahira duka ta Allah ne tabaraka wa ta'ala ya zo daga ibnu abbas ƙuraishawa sun yi tambaya dangane da ashabul kafi ƙuraishawa ne suka tambayi annabi akan isa da labarin ashabu alkafi wanda allah sallallahu alaihi wa sallama sai da kwana goma sha biyar bai ce komai ba kuma allah bai ce masa komai ba tunda in an tambaye shi shi ma sai allah ya gaya masa wama yantaku anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi baya magana akan san zuciya ko akan ra'ayi duk abin da kaga annabi ya faɗa wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala sai jibril ya zo bayan wannan lokaci sai annabi ya ce da shi ka yi jinkiri ka daɗe baka zo ba shine sai yake gaya musu cewa ai mu muna zuwa ne in Allah ya ce mu zo to anan abin da ya kamata mu fahimta ya ku yan uwa wato karfin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa ashe duk abin da yake yi Allah ne yake cewa yayi yanzu ka duba tambaya ce aka yi masa da a ce annabi yana faɗan abu da ra'ayi da son zuciyarsa da sai ya faɗa kawai amma sai shiru bai ce komai ba yana jiran Allah ya ce masa kenan duk wani hadisi da kaji an ce annabi ya ce to ka sani cewa Allah ne ya sa shi ya faɗa saboda addinin daga Allah ne sannan duk abin da ka sani da sunan addini in dai an ce maka annabi bai ce komai a kai ba to kada ka yi wannan abu kuma wannan zai daɗa girmama mana cewa da girmama mana wato a matsayin wannan addini alhamdulillah cewa ba da ra'ayi ake yinsa ba ana yi ne da umarnin allah tabaraka wa ta'ala yanzu wani ya taba zuwa tambayi annabi akan salati ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai maka sallama da salati sallama da kuma salati ya ce mun san yadda za mu yi maka sallama shine mu ce da kai assalamu alaikum amma salati ba mu san yaya za mu yi maka salati ba ka koya mana sai annabi ya shiru bai ce komai ba salatin annabi ba me yasa bai ce komai ba saboda a lokacin Allah bai gaya masa yaya za a yi masa salatin ba sai da aka jima can sai annabi yake tambaya ina mai yin tambaya akan yaya ake mun salati sai ce gashi har sahabbai suna ta zargin wannan mutumin ya zo a tambaya annabi wani abin da bai sani ba me yasa ma zai wannan tambaya kaza kaza sai manzo Allah ya ce da shi idan za ku yi min salati ga abin da za ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا شيني صلاة إبراهيمية أكيد شوى daga nan aka ɗauka sahabbai suka je suka yi ta yi yanzu wannan salati ne na annabi shi za a yi wa salatin aka tambaye shi bai bayar da amsa kai tsaye ba sai da ya jira Allah ya gaya masa yaya za a yi yanzu jama'a daidai ne wani kurin ya zo ya zauna ya kirkiro salati na annabi ya ce gashi nan a zo a yi ta yi wannan daidai ne ba ma ya kirkira ba kuma ya sa masa wani lada ya ce ai duk wanda ya yi wannan salati yana da lada kaza shin lada kan ba Allah ne yake ba da shi ba ba annabi yake ba da labarin cewa an yi kaza za a samu lada ba to abin mamaki sai mutane su ƙauracewa wannan salatin da ya zo ta hanyar wahayi salatin annabi salatin ibrahimiya sai su ƙi su yi shi sai su kama wani daban wanda ba a riwayan yake ba in an zo ɗaurin aure a yi fatiha da salatin fati ai da cewa za ku yi fatiha da salatin annabi ya fi kima ya fi daraja saboda salatin fati ai babu ita a riwaya salatul fati ai annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ta ba bai san ta ba to ya kamata a cewa mutane su yi salatin annabi wanda ya zo a wahayi wanda ya zo a littafi wanda ya zo a rubuce in taro aka yi fatiha da salatul fati idan wani abu za a yi fatiha da salatul fati idan an idar da sallar farilla fatiha da salatul fati gaskiya ba yawa annabi adalci ba kuma in dai abu ne da za a bauta wa Allah a samu lada to ya kamata a gaya mutane abin da annabi ya ce a yi wannan fakurin shi ne gurin rigimar me yasa za a ce a yi salatin da ya zo a riwaya to kuma me yasa ba za a ce a yi ba tunda kuwa an bautar da mu ne da mu bi annabi mai masa da'a akan abin da shi ya gaya mana kuma shi ma Allah ne ya gaya mai wa ma yantaku anil hawa in huwa illa wahayin yuha da haka ya ku musulmi duk inda mutum zai wani addini da wata ibada to yayi haƙuri ya bi abin da annabi ya faɗa yayi haƙuri ya rayu akan alƙur'ani da sunna shine zaman lafiyanka a tashin kiyama kuma ka yi haƙuri don an ce abi annabi kada ranka ya ɓaci yanzu wani wannan bayanin da aka yi duk sai ta tafasa sai ji zafi me yasa za a ce kaza to kaga ya kamata ka tumci imaninka ga abin da ya zo a riwaya ga abin da ya zo a nassi ga abin da annabi ya faɗa da bakinsa don an ce mutane su yi Allah ganar da mu Allah ya ba mu nasara da dacewa wannan kuma shine hakikanin bin sunna din an ce mutum ahlus sunna ne to yana stikin ya tsaya akan abin da yazo a nasi da riwaya babu wani tashin hankali babu wani damuwa Allah ya ce ai bismillah Allah bai ce ai ba ai hakuri wannan shine daidai kuma shine zaman lafiyar mutum yayin da ya gamu da Allah tabaraka ta'ala طيب sai ce babu kaulihi tabaraka wa ta'ala afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada aya ta gaba a cikin suratu maryam imam bukhari yace babin da ke cewa Allah yana ce afara'aita alladhi kafara bi ayatina baka ga wanda ya kafirce da ayoyin mu ba wanda yake cewa za a bani wannan kaman ana so a ce da shi ka san kissar wanda yake izgilanci da Allah yake izgilanci da kiyama ya kafirce wa ayoyinmu wani kafiri ne wannan aya cikin magana a kansa a fara'aita ana nufin ka bani labari allazi kafara bi ayatina ga wanda ya kafirce da ayoyinmu wa ƙala la'uta yanna malan wa walada wannan jumla ce qismiya قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خبابا قال جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال وإني لميت ثم مبعوث مبعوث قلت نعم قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضي فأقضي فأقضيكه فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيء عن الأعمش Humaidi shi ne Abdullahi bin Zubair malamin Imam Bukhari Duha shi ne Muslim ibn Subair daga Masruq shi ne ibn al-Ajda al-Hamadani ya ce na ji Khabbab Khabbab shi ne Khabbab ibn al-Aratti ya ce na zo wajen al'as ibn wa'il as-Sahmi wannan al'as ibn wa'il as-sahmi ku rike sunansa wani kafiri ne mai izgilanci wa addini da tashin kiyama al'as ibn wa'il as-sahmi shine mahaifin amru amru da ake cewa sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam amru bin al-as ba ana ji ana ce amru bin al'as ba sai to wannan sahabin baban shi shine mai suna al'as ibn wa'il as-sahmi ka duba wani ikon Allah bala yanzu ana cewa amru bin al'as ai da aka faɗe shi duk kun san shi amma babansa ga surgumin kafiri ne kafirin kuma na gidi mai fada da Allah duba yadda Allah yake sha'aninsa yi kurijul hayya minal mayyiti Allah sai ya kawo wani matacce in muka ce matacce muna nufin wanda ba shi da wani amfani amma sai Allah ya ciro rayayye a ƙarƙashinsa kamar yadda Allah yake cire ciyawa koriya shar daga ƙasa wacce take matacciya busasshen guri ya bushe ƙarƙaf sai Allah ya zuba mai ruwa sai fitar da tsiro kore shar har a girbi abinci da amfani a cikin shi zuwa nan kafiri ne baya son annabi baya son musulunci yana fada da musuluncin amma Allah ya cire wani babban sahabi a ƙarƙashinsa ya ciyar da shi ya shayar da shi ya kula da shi kamar yadda ɗa uba yake kula da ɗan shi shi ɗan yana zuwa gurin annabi sallallahu alaihi sallama ya yarda da shi ya yi imani da shi shi kuma uban yana fada da annabi to haka Allah yake sunnarsa yana iya ciro mutumin kirki a ƙarƙashin mutumin banza shugaban munafukan duniya gaba ɗaya abdullahi ibn ubay ibn salul ibn salul da ake cewa dan salulu ubay ibn salul sai Allah ya bashi wani ɗa mai suna abdullahi shi shugaban munafukan ubayyu duk duniya a munafurci in aka ce ma ubayyu to shi ya daga tuta duk wani munafikin duniya da musulmi da kafiri almajirin ubayyu ne baya san annabi malam kuma yana tare da annabi yana taiwa musulunci zagon ƙasa kullum dare da rana amma kuma sai Allah ya ciro sahabi babba a ƙarƙashinsa da ya mutu ɗan ya san cewa uban munafiki ne shi abdullahi ya ce ya rasulallah ko za ka yi wa babana sallah munafiki fa kafiri ne jama'a munafiki dan wuta ne innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira duk inda munafiki yake idan ya mutu ya shiga wutar jahannama yana kasanta Allah ya ce munafiki a jahannama ma a ƙar yake in baka gane ba kafiri yana saman munafiki kafiri ne hakikanin ma'anar yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy to yanzu wannan sai ku rike shi al-as ibn wa'il as-sahmi baban amr bin al-as da ya faru khabbab ibn al-arati yace na zo wajen wannan kafirin al-as ibn wa'il as-sahmi a taqadahu ina neman ya biya mini bashin da nake bin sa shi wannan babban kafirin shine ya ci bashin kudi na shi al-khabbab ibn al sai zo ya same shi ya ce malam ka bani kuɗi na sai shi kafirin al'as ibn wa'il sai ce la utai ka hatta takfura bi muhammadin ba zan ba ka kuɗin takwabin nan ba sai ka kafirce da muhammadu yanzu yanzu ɗan nan ka ce ka bar musulunci ka da ba kai ba muhammadu to zan zan biya ka kuɗin ka ka duba wulaƙanci ba me alaƙar bashin da ake bin sa da kuma addinin wani saboda duk inda kafiri yake fushi ba baya so a addini yasa ba sa son mu da kaga muna sallah din nan haushin mu suke ji su kawai so suke mu daina yin addini to ko za su yi ta jin haushi har su mutu sallah za mu yi ta yin ta da addinin musulunci kai kafiri ma kai kafircinka kuma ka hana wani addinin shi la utika hatta takfura bi muhammadin ba zan baka ba sai ka kafirce muhammadu muhammadu sai shi khabbab ibn al-arad ya ce a ba zan ku kafirce muhammadu ba la ba zan kafirce ba har sai ka mutu ka mutu sannan a tashe kama na in mutuwa za ka yi wallahi ba zan bar muhammadu ba akan kudin takwabi za ka ce kafirce muhammadu ka je ka rike karka baya la utika eh wannan la akfur sai ka mutu sannan a tashe ka malamai suke ce wannan mafhuminsa gairu murad an gane ko yawwa ba yana nufin inda in ka mutu aka tashi kiyama zan zan kafirce ba ne ba haka khabbab yake nufi ba shi yasa suke ce mafhumuhu gairu murad zancen manufarsa ba shi yake ne kamar wani yanzu ya ce da kai ka bani kaza sai ka ce sai dai in ka mutu to ba kana nufin in ya mutu za ka bayar ba ne ko wallahi ko mutuwa za ka yi ba zan baka mota ta ba da za a ce washe gari ya yi jinya ya mutu to za ka ɗauki mota ka bashi a'a to wannan shine ake cewa mafhumuhu ghayr murad mutum yakan faɗi wata magana amma manufar maganar ba haka yake nufi ba yana nufin tunda ya san ba za ka mutu akan wannan abun ba to ba zai yi ba dai kawai to shine abin da Khabbab ibn al-Arad yake yake nufi sai shi wannan kafirin sai ya to bari ka ji isgilanci malam sai ya ce wa inni lamayyitun summa mab'ut yau dama ni zan mutu kuma za a tashe ni ka duba tsiyafa mutane nawa suka mutu a gaban shi sannan kuma wai in mutum ya mutu wai za a tashe shi wannan yana yin izgil tambaya ce ta izgilanci yake musulmi oke dama za a mutu ko ashe kun an mutu ma za a tashi ko dama zan mutu kuma za a tashe ni to sai ce to ba laifi sai musulmi sai ce kwarai ko za ka mutu kuma za a tashe ka akwai kiyama sai shi kafirin sai ce to shikenan inna li hunaka malan wa waladan a kiyaman nan taku ina da dukiya akwai kudi in an tashi kiyama ina da kudi kuma ina da yaya fa aqdiya fa aqdikahu zan biya ka a kiyama yanzu ba zan biya kudin taba ba tunda ka yadda akwai kiyama to ka bari a kiyama ina biya ka to shine Allah ya saukar da wannan ayar yace a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada yanzu ba ga wanda ka ba da labari ga wanda ya kafirce wa ayoyinmu wai yana cewa wai a kiyama wai yana da dukiya yana da yaya to wannan malam daidai yake da wanda ya karyata kiyama wani ana cewa wai wani dan kasuwa ne yake ba da labari ya ce wani ya zo yana ya zo shagonsa yana cewa da Allah wa zai bani in biya shi a kiyama kun gane kuwa wa zai bani wa zai bani rance wa zai bani kudi wa zai abinan ma haɗa kiyama na biya wannan mutum musulmi mai sallah ko ka zo kana bin mutum kuɗi ko wani abu sai ka ce da shi in baka bani ba za ka biya ni a kiyama sai ce eh ma haɗu a kiyamar na biya ka bai yadda ba ne da kiyamar bai yadda ba lau da a ce ya yadda ya aminta ya san alkiyamar ya san tashin hankalin da ke cikin kiyamar wallahi ba zai zo a ce wani haƙƙi ya ce wai eh ya yadda a hada kiyamar wai ya bayar ba da a ce ya san haka amma bai sani ba ko kuma ya sani ya karyata to wannan ɗaya daga cikin masu isgilanci a kan harkar kiyama kenan to shine sai Allah ya ce shi wannan As ibn Wa'il as-Sahmi attala al-ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada sai ce babu ƙaururu azza wa jalla attala al-ghaiba shin wannan wai ya tsinkayo gaibu ne shi wannan kafirin ko ko ya riki wani alƙawari ne a wajen Allah aw qad balagha min azamati sha'nihi an irtaqa ila ilmi al-ghaibi alladhi tawahhada bihi al-wahid al-qahhar wai shi yanzu wannan lamarin nasa ya je ya leƙa ne ya san gaibu ne na Allah hadda zai buɗe baki ya ce wai a haɗa kiyama yana da kuɗi yana da dukiya ko ku alkawari suka yi da Allah ne ya ce masa zai ba shi kuɗi zai ba shi ‘ya'ya a kiyama wai wannan abin da ya yi da'awa na cewa a bari a kiyama zai ba da kuɗi ko ‘ya'ya shin ilimi ne na gaibu Allah ya sanar da shi ko kushakiyanci ne da shedanci ko ku alkawari ne a cikin waɗannan abubuwan guda biyu wanne ne suka yi da Allah ya san gaibu ne ko ku alkawari suka yi da Allah wannan alhamza ta attala'a hamza ce istifhamiya kuma inkariya الحمزة همزة الاستفهام الإنكاري an shafe hamzatul wasli ne a ciki saboda alistigna anha an wadatu da ita ba sai an kawo ta ba ahdan wani alkawari mai ƙarfi da suka yi da Allah an yi wannan ko kuwa kala haddathana muhammad bin kathir qala akhbarana sufyan an al-amash an abi duha an masruq an khabbab qala kuntu قينا بمكة فأملت للعاص بن وائل السهم سيفا فجئت أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد قلت لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك قال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا قال موثقا لم يقل الأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا ya kawo hadisin Muhammad bin Kathir shine al-Abji al-Basri daga Sufyan as-Sauri daga Imam Amash daga Abi Duha shine Muslim daga al-Masruq ibn al-Ajda al-Hamadani daga wannan dai Khabbab ibn al-Arat yace kuntu qainan bi makkata ni makiri ne shine qainan qainan shine haddad kuntu qainan bi makka lalle ni makiri ne a makka khabbab ibn al-arabci sahabi ne sannan a makeri ne sana'ar dai kira da ka sani kwale-kwale da buge-buge da amfani da karfe da sauransu sana'a ce mai kyau annabi dawo da ma makeri ne annabi dawo da makeri ne Allah ya ce mun sauƙaƙa masa ƙarfe wa'alanna lahul hadid هنيئم السابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير من سوق قامس قرفي للي من باشي قرفي أنا إيه صرف قرفي دمي والدة دمي زقا زقي دمي مكيرا دون صناعة شمي كيو كما annabawa sun yi bayan Allah da ƙwararci ya ce to ni kainan ne a makka yace sai nayi wa al-As ibn Wa'il Asami saifan fa amiltu lil-As ibn Wa'il Asami saifan sai nayi masa takwabi fa ji'tu ataqadahu nazo ina neman ya bani kudin ladan aiki na na yin takwabi sai shi kafirin yace la utaika ba zan biya ba hatta takfur bi Muhammad sai ka kafirce Muhammad sai shi Khabbab yace ba zan kafirce da shi ba har sai hatta yi mita kallahu sun mai sai Allah ya kashe ka ya rayar da kai mana har abada ba zan kafirce ba shi ne abin da ake ne to shi ne a wannan riwayar sai shi kafirin sai ce to ba damuwa idan amata lillahu sun ma ba asani wali malun wa walad idan Allah ya kashe ni kuma Allah nan ya tashe ni to ba damuwa ina da dukiya ina da 'ya'ya a can sai in biya ka a kiyama ba damuwa ta shi ka tafi ma haɗa kiyama ne kai wannan rashin kirki ya isa wallahi ma'ana ku ne kuke bata lokaci kun yadda wai akwai kiyama da yawa fa akwai mutane ba su yadda ba da tashin kiyama nan wallahi ba su aminta ba su yadda ba sam abin da ya dame su kai ne dai kake ta fafatawa to duk wanda bai yarda da tashin kiyama ba kuma kafiri ne kusan da wannan ya jama'a wanda bai yarda da kiyama ba kafiri ne Allah kare ya ce ba damuwa in mun hada kiyamar ina da yaya ina da dukiya na biya ka to shine Allah ya saukar da wannan afara'ita alladhi kafar bi ayatina wa qalla utayanna malan وولد أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا أهدا أنا لهم موثقا ولا القولي لا أقول له رواية الأشجعي بكاو ون موثقا إنبا بكاو كما مغانا تشيوى تقبيه مسبا باب قوله تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من الأداب مدة ددي أتشين إسن الله يكون شيء كلا بري ون كلمة ردع وجذب وزجر sanaktubu ma yaqulu zamu rubuta abin da yake fada ba ya isgilanci ba to Allah ce zamu rubuta abin da ya fada ba ya ce a kyale shi sai a kiyama ba wa namuddu lahu min al'adabi madda kuma zamu tsawaita masa aina muddu lahu fi ad-dar al-akhirati min al'adabi madda zamu tsawaita masa azaba mai tsawo a kiyama Allah ya yi fushi kenan ya bada amsa ba dai ya ce sai an je kiyama zai biya ba ba dai ya yi izgilanci ya ce yana da ya'ya da kuɗi a kiyama ba to ba komai za a zo kiyamar kuma za mu tsawaita masa azaba saboda kafircin da ya yi da kuma izgilancin da ya addini shine kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddunahu min al-adabi madda قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين kaga kowane hadisin Imam Bukhari idan ya kawo sai ya kawo muku wani ƙarin bayani wanda babu a can yanzu kaga nan yace ni makeri ne a jahiliya kaga a wancan riwayar bai gaya mana cewa makeri a jahiliya ba kawai mu mun dauka da shi makeri ne yayi kira kuma abu na biyu ya gaya mana wannan abin ya faru a lokacin jahiliya wa kana li dainun alal as a lokacin jahiliya abin ya faru to haka ilimin hadisi yake kullun hadisi ana so a dauko wancan a dauko wannan a dauko wannan sai ga ana samu karin bayani wasu wanda ba san sahih bukhari ba sai su dauka imam bukhari yana ta maimaita hadisai ne ba tare da fa'ida ba a'a duk hadisin da kaga ya kawo shi ya dada maimaita shi to akwai wata kalma akwai wani karin bayani akwai wani karin ilimi da na farkon babu yanzu kaga mun daɗa samun cewa a'a ashe khabbab makeri ne makeri hal a lokacin jahiliya a akai wannan abu yace ina da bashi akan al-as ibn wa'il qala fa atahu yataqadahu yazo wajen sa yana neman ya biya shi hakkin sa wannan yana nuna ya halatta idan kana bin wani bashi ka je ka ce biya ka bashin ka kuma ba wulakanci bane ba dan nazo ina bin ka bashi na cewa da ka biya ni ya halatta kai tattaki ka je gurin wani wanda kake bi ka ce wani biya ni haƙi na ba laifi bane ba rashin tausayi bane dan na ce ka biya ni bashi na shari'a ne in ka ci bashi ka biya zalunci ne ka karbi kuɗin mutane ka ka biya manzo Allah ce matlul ghani zulmun mai wadata wanda yake da hali ya ci kuɗin mutane ya rinka taurin biyan bashi wannan zalunci ne duk wanda ya karbi kuɗin wani ya biya shi kada mutum ya zo ya ci bashi ya zo ya ta harkokinsa a gefe amma ya ƙi biya mutane kudadansu wannan ba daidai ba ne ya ce sai na zo na ce ya biya ni sai ce lawo kai ka ta takura bi muhammadin ba zan baka ba sai ka kafar cewa muhammadu ya ce wallahi la akfuru hatta ya muita kallahu thumma tub'ath musulmin khabbab ya ce wallahi ba zan kafar ce ba sai Allah ya kashe ka kuma ya tashe ka shi ya ce to fadarni hatta amut sai kafirin ya ce to yale ni sai na mutu kaga nan ma an samu ƙarin bayani yale ni sai na mutu summa ub'ath sai a tashe ni fasaufa uta malan wa walan fa aqdika da sannu za a bani kudi za a bani yaya a kiyamar ta ku na biya ka a can shine Allah ya saukar da afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utiyanna malan wa walada kalla bari dai sanaktubu ma yaqulu Allah ya ce abinda wannan kafiri yake faɗa sai mun rubuta wa namuddu lahu min al'adabi madda kuma za mu tsawaita masa azaba a cikin jahannama ran tashin kiyama bayan wannan bai isa ba wani risuhu ma ya ƙulu wa ya ce na farda shi ne imam bukhari ya daɗa cewa babu ƙauni ta'ala wani risuhu ma ya ƙulu wa ya ce na farda ibn abbas ya ce aljibalu haddan wannan kalma da yake fassara mana a cikin suratun maryam haddan hadman ana nufin rushewa a ƙaunu azza wa jalla wani risuhu ma ya ƙulu za mu gadon masa da abin da yake faɗa min malin wa walad wato na dukiya da 'ya'ya za mu kwace kenan aksu ma ya ƙulu kenan za mu kwace 'ya'ya za mu kwace dukiyar ba yana cewa za a samu kudi a kiyama ya biya da 'ya'ya ba wani muddu lahu min al'adabi madda wa ya ci na farda kai zai mutu kudin da yake da shi a duniya ƴaƴan da yake da shi a duniya in ya mutu ai mun kwace kudin mun kwace ƴaƴan a renin hankalinsa yana tsammanin wataƙila zai tafi da ƴaƴansa na duniya ne da kudinsa na duniya ya je biya a can ko saboda bai yadda da kiyama ba to wani risu huma ya ko kalmar ana nufin ma ya min malin wa walad maganar dukiya da ƴaƴa da yake narisuhu naslubuhu minhu za mu kwace a in ka mutu ka ya kwace kudinka in ka mutu ya kwace yayanka wa na farda zai zo mana shi kadai ba yaya ba kudi ka gaya masa a kiyama ba da ba kudi a duniya ake ake samun da a duniya ake samun kudi duk wanda ya mutu zai tafi empty ne wallahi wannan ayar malam wa'azi ce ga wanda yake tarawa yana tarawa yana tarawa yana tarawa ka ta tarawa ka ta tarawa ka ta tarawa to gwanda ma wanda yake yana tarawa yana ci wannan yana da hankali wannan kuma ya fahimci a duniya ciki amma babu abin tausayi irin mutumin da kullum a gigice ke ya zai ya tara duniya amma baya iya ci ka tara kuɗi baka da gida mai kyau kana cikin matsi kana cikin wahala a'a ko za ka zaka me amfanin dukiya kana matsi in akwai dukiya ka yalwata ka ci ta iya duniya ne kadai wallahi na rantsa muku da Allah guda ɗaya duk mutumin da ya tara wani abu yana mutuwa wallahi wani abu ya kare ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka taimaki mutane shine amfanin kuɗi kawai ka zauna wuri mai kyau ka hau abin hawa mai kyau ka saka sutura mai kyau ka taimaki al'umma ka yi amfani da kuɗi mutane su amfana da kai amma ka tara ka rufe ka tara ka rufe ana ta kaiwa banki ana ajiyewa ana ta kaiwa banki ana ajiyewa kuma kwanakinka suna raguwa duba rashin hankali ba kana ta kaiwa banki kana ajiyewa ana ta janye kwanakinka ana ta janye kwanakinka wasu malam Allah ya ba su kuɗi amma Allah bai ba su damar su kashe su ba ga kuɗi amma baya iya taimakon 'ya'yansa ga kuɗi amma baya iya taimakon iyayensa wallahi malam wani yana da arziki yana da dukiya malam amma idan ka ga yadda iyayensa suke rayuwa sai ka zubar da hawaye me amfanin kuɗin da kake da shi iyayenka suna cikin wahala me amfanin su basa me ribar haihuwar su wani ana ba da labari duk lokacin da zai tafi umra sai ya ɗauki 'yar matarsa sun tafi amma uwarsa tana nan tana zaune ba taɓa zuwa ba ko ba ku gane ba ne duk lokacin da zai je umra ko zai je abana zai tafi da 'yan matarsa ko matarsa ɗaya biyu sai su fi amma uwarsa tana nan da ƙarfinta wallahi ba taɓa zuwa sai an yi wa ai tun tsufa tsohuwa ce hajiya wahala kawai za a sha ƙarya kake wallahi baka da kishi baka san uwarka kuma baka zama ɗan ƙwarai ɗan arziki ba ya tamfatsa gida na fitar hankali iya ganinka ɗakin mai gadinsa ya fi ɗakin ubansa a ƙauye ko ba kwa ganewa ne ɗakin mai gadin shi a gidansa boys kwata na ƙannan matarsa ya fi gidan ubansa a ƙauyensu abincin da almajirin gidansa yake ci abincin da mai sharan gidansa yake ci abincin da direban gidansa ake ɗauka a bashi wallahi ya fi abincin da iyayensa suke ci la ilaha illallah dukiya ba ta yi ba wani kuma inuwar giginya ne na nesa kashaki kasan inuwar giginya wanda yake can shi yake cin moriyarta na gindin giginya baya amfanuwa to akwai mutanen da wallahi na gindin su baya amfanuwa da su na nesa yake amfanuwa da su shi ma aibu alaik abun aibu ne a gare ka na gindinka na kusa da kai ba su amfana da kai ba sai can wasu ne suke amfanuwa da kai ka gyara tunaninka Daka duk wanda ya tara wani abu na duniya ko mulki ko sarauta ko menene wallahi zai tafiya bashi malam wasu ba su da tausayi ba su da jin kai yanzu idan misalin mutum jami'in gwamnati ne yana mulki sata sata sata sata ya hada ya kulle ya tura account din yayansa ya tura account din matansa ya tura kaza kaza kudi ana ta diba ana ta diba ma ba mamaki watakila ya wuce shekara arba'in ya wuce shekara hamsin duk tsiyarka duk yadda kake son duniya ba lalle ka maimaita shekarun da ka yi su ɗin nan ba yanzu idan kana shekara arba'in ko hamsin kar ka ɗauka za Allah zai daɗa baka wata hamsin ɗin ka daɗa yi a hanya za ka sheme wallahi to wannan dukiyar da ka tara da shekara ɗari ma ba za ka iya cinye ta ba ina za ka kai ta baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba baka taimaki marayu ba baka biya 'ya'yan talakawa kuɗin makaranta ba baka taimaki asibitin garinku ba baka taimaki masallacin garinku ba baka taimaki 'yan uwanka ba baka taimaki danginka ba kana ta neman kuɗi ka gina plaza a can ka gina kamfani a can ai za mu yi kamfanin kaza ai yanzu na gaba ma kamfanin kaza za mu yi in mun gama ma za mu je ƙasa kaza za mu yi kana ta tarawa kamfani kaza gidaje kaza estate kaza wuri kaza kaza kaza ina za ka kai su estate ɗinka guda ɗaya da kake da shi a abuja guda ɗaya ya ishe ka ka ci abinci da kai da iyalinka da kudin umaranka da kudin hajjinka ka biya kudin makarantar 'ya'yanka a ƙasar waje ko a gida shi kaɗai miliyoyin da kake ja a cikinsa to waɗancan da kake ta tarawa kana ta tarawa wai ina za ka kai su kun san amsar magada yake tarawa wannan magadan da in ka mutu wata daya bayan sun gama raba gadon ka wallahi sun manta da kai wallahi malam yanzu mutum wata daya yake kabari ƴaƴansa suke manta da shi sai kaɗan daga cikin su wallahi musamman ma ya mutu ya bar musu kayan arziki malam za su yi ta morewa ne kawai kai kana can kana cin uban duka a kabari su kuma suna morewa ba hankali a ciki amma fa wannan karatun ba shi da daɗin ji wani ya ce don ba da kudin ne shi Allah kare ba mu kudin da ba za mu kashe ba a yi kudi maganinsa a kashe su wallahi kurin Allah in ba ka fahimci wannan karatun ba in ba ka gane wannan jawabin ba wato a baya kake wato ka nemi kudi ka kashe kawai Allah ya bayar a kashe su a ci abinci mai kyau a gina gida a yi a taimaki mutane taimako din nan mutane su more a ƙarƙashinka a ciyar da mutane a yalwata musu an an fita a daɗa samu amma mutum yana ta tarawa yana tarawa yana ta tarawa wani ya je ya ta cin bashi ya ciwo bashi ya ciwo bashi miliyan kaza wancan miliyan ɗari wancan miliyan ɗari biyu wancan miliyan kaza ya zo ya haɗa yana ta kasuwanci manya-manyan shaguna an gina mall a can an gina kaza a can sai ya zo ya faɗi ya mutu da mutuwa ta zo bata yi mai sallama ba sai masu kudi suka zo ta ce ai akwai basu suka kai nawa wannan kamfani ya zo muna biyan su muna biyan su miliyan 300 wannan ya zo muna biyan su miliyan 500 wannan ya zo ashe kudin alaji gaba ɗaya kudin mutane ne to a lokacin aka fara tafka rikici da 'ya'yansa suka ce ba san wannan karatun ba sai kotu sai lauyoyi ashe gaba ɗaya uban nasu fanko ne duk kudin mutane ne kawai to wallahi ina gaya muku wata magana wani sirri guda ɗaya ko akwai masu kudin da ana ganin suna wato suna menene ake cewa fashaka ne ko eh fashaka fashaka ku yi haƙuri da yake ba da kuɗi ne wallahi shi yasa ba na iya wallahi malama kuɗin su bane kuɗin mutane ne wallahi ko kudin turawa ko kudin indiyawa ko kudin kamfanoni na kasashen waje ko kudin abokanan harka ruɗakku suke da wani tafka-tafkan gidaje suke da mota suke a sirri ne ba na shi ba ne wani an je shagon sai ce kaga kayan a shagonsa guda ɗaya akwai kaya kuna miliyan hamsin amma wallahi malam bai da jarin naira miliyan ɗaya tasa gaba ɗaya kayan mutane ne kurum dabaru ne kawai a zo a sayar a ɗan ɗora a ɗan cire abin da za a ci amma da wannan kuɗin na kayan mutanen da shi yake sayan filaye ya ta canja mota yana neman jajayen mata ya aura ya sake ya ta yawo a ƙasashen waje ya je ya yi kaza da kaza da kaza duk da kuɗin mutane ne ba kuɗin shi ba to kaga wata masifa wancan kuɗinsa ne amma baya iya yin aiki alheri shi ni na yi magana da wani mutum yana kai ba mace ne wa take cewa wallahi ba ta san me ta mallaka ba ni da ita ta buɗe baki take gaya mu cewa wallahi ba ta san me ta mallaka ba na ce tab malle hajiya wani ma ya faɗa ce wallahi shi ma wannan na yi magana da wani baka da baka ya ce malam in na ce maka ga abin da na mallaka na maka ƙarya ya ce a iya nan garin kaɗai wallahi ban san iya gidajen da nake da su ba amma wallahi wannan mutumin malam da wani aiki zai tashi na masallaci a ce a bada dubu hamsin wallahi al'azimu bai zai bayar ba malam a ƙasar nan fa akwai mutumin da ya saboda bala'in wato rashin basira da dukiyar ta haram da ake tarawa da an samu kuɗi da an ga wani gida ko wani fili za a sayar sai a kawo masa sai siya kawai sai biya karɓi takardu saya ya aji saya ya aji gida kaza buwa kaza ya saya ya rufe gida kaza ya da wani sauransu sai ta aka waye gari waɗanda suke kawo mai tallace-tallacen gidajen sai suka gane fa kawai kuɗin da yake da shi na banza yana tarawa amma bai masa abu sai a je a kawo masa wani gidan da ya saye shi ya taɓa fa sayan gidan sai a ɗauko masa hotonsa sai a yi takardu na goge sai a kawo a tafka ciniki alhaji ai wannan zai kai miliyan miliyan hamsin wannan miliyan ashirin da biyar sai a kawo ya fa saye shi sai ya daɗa biya kuma sai a haɗa mai takardu ya ce a buɗe sif a buɗe briefcase a saka a aji suka yi ta sayar masa gidajen da da ya saya to in ya saya ba zuwa duba kuma bai yadda ya nuna ƴaƴansa ba dan kasu ce yana da kuɗi da haka sai a ta kawo masa dillalai suka ta kawo masa ya saya ya ya saya ya saya wani kuma ya saya ya rufe ya rufe bai ma san ina suke ba kawai irin yan almajiran nan masu kama gidan kawai suka gaba kowa an shekara ɗaya biyu kawai wani malami almajirai ya zo ya shiga ya zauna kawai ya zama sai da shekara talatin ba wanda ya masa magana a gidan nan bayan wasu shekaru masu tsawa sai aka zo wani yana bincika ta ai wannan gida da jina cewa malam ya cewa ai wannan gida gida na ne sama da shekara talatin na cikin sa wato saboda tsabar kudin nasu ya musu yawa dukiyar ta mutum ya sai gida a wani guri bai ma san da shi ba ya manta wallahi malam wani sai ya zo ya gaji gida wani ya sai filaye ya manta da filaye har an zo an yanka unguwar gaba ɗaya an yanka an sayar an yi meye da sauran duk bai sani ba saboda dukiyar ta yi yawa amma wannan fada da aka yi magana ta ce ya yan uwansa baya taimakon su yaya al'ummarsa baya masallaci nawa ya gina babu makaranta nawa ya gina babu to dama haka duniya take ko ka yi wa Allah ko ka yi aikin banza da haka duk wanda ya tara kuɗi ya tara kwanakin da zai ci kuɗinsa kuma ba hana aka a nemi kuɗi ba a nema a nema ni ma da nake muku azana ina neman kuɗi warai kuwa amma in na nema kashewa nake yi to ai gaskiya ne to me amfanin abin nan wani da ko wani abu baba na ko kobo ɗaya bai bayan ba naira ɗaya wallahi ma biya kobo naira naira ɗaya babu to kuma ni dan na mutu ban bar wa nawa ba sai ya ja haushi na ni ma nawa baban bai bani ba ai gaskiya ne da haka arziki Allah ne yake ba da shi Allah ne yake ba da haka duk wanda ya tara ya ci fa yadda mutuwan nan take zuwa take kwashe mutane ba lissafi wallahi ka cika more in ba ka wani rantsi da Allah mijin matarka shi zai zo cinye kudin ka ai ka gane mijin matarka ko ba gane mijin matarka ba wanda in ka mutu zai zo ya aure matarka ka sai yanzu matan masu kuɗi sun fi farin jini wata hajiya mijinta ya mutu abin nan ya tara ya tara bai komai ba amma fa ya tara kuma yayan ba yawa da kawaye suka zo gaishe ta kaga tana wani shisheka wata wata shishekar banza dan tara miki kuɗi suka zo za su rabu a kofar gida irin rakiyar nan sai kawayen sai suke sai wata take cewa shegiya wance ba ni in kashe ka suka hada sun kashe ka san me ta'aziyya fa aka zo mata ka san me yasa aka ce shegiya wance ba ni mu kashe kuɗi mijin ya bar mata kuɗi na fitar hankali kuma duka ƴaƴan kwaya biyu uku ne haka amma akwai kuɗi kawai an san cewa za ta ja kaya wallahi a sauran gobar gida suka kashe biyar da biyar fa suka hada kai kana can kana kabari kana kwance banza na eh dole a fito da su ai dole shi ne matsalar wallahi mutum ya ta tara kuɗi mai da lissafi abin nan wannan abu ne abin tausayi wallahi wallahi ba abu mai ciwo malam kaga mutum yana da arziki da wadata amma yan uwan suna cin wahala wallahi malam kuma galibin masu kuɗin nan sai wanda Allah ya kubutar wallahi malam haka ciki ka kasa gane me hikimar tara kuɗi ina za su kai shi kayi kaza kayi kaza kayi kaza dare ɗaya kuma sai ka mutu ya'yanka ko masallaci ba za su gina maka ba wallahi wani attajiri da ya mutu abokanansa suka ce ka wani bai san zai mutu ba wallahi yanzu ya za a yi aka yi mijin abokanai kai mu je mu samu ƴaƴansa mu je mu ce su dauki a cikin kudin sa din nan su gina mai masallacin juma'a ko ya dan samu abin da zai samu dan abu ana tura mai lada wallahi da aka je wurin ƴaƴan aka ce kai ubanku ya mutu ko aji ɗaya bai taba ginawa ba ko aji ɗaya bai taba ginawa ba ko islamiya bai taba bai taba yin masallaci ba ga kuɗi na fitar hankali ku rufa wa ubanku asiri ku gina mai masallacin juma'a kwaya daya yaran ka samu kamashi a cikin abin da ya bari ka san me yaran suka yi mitin suka ce barayi ba suka ce ku kuka fi shi san lahirar suka ga abokanan ubansu mutumin da ya rayu bai gina masallacin ba sai yanzu dukiyar mu gada mu ana mana bakin ciki bara mu gina ba me yasa bai gina ba tun da shi yana son masallacin me yasa yana raye ba ku ce gina masallacin ba sai yanzu bayan mun mutu ku ku je ku gina mai mu ba wanda zai taba kudin gadon mu haka suka hada kayan su suka yi gaba kai fatawa to yanzu ya za abokanan su za su iya tara mai kudi su gina mai masallacin juma'a Allah kai mai lada aka ce a'a dole sai dai yayansa ne za su gina mai yayan fa bai gina su akan addini ba bai dora su akan tausayi ba bai dora su akan musulunci ba ba sa zuwa masallaci ba sa zuwa wajen karatu ba sa zuwa wajen wa'azi da haka kawai suka ce su kudin su za su ci yanzu yaran nan sun yi laifi ko ba su yi ba wai wani ya ce ba su yi ba Allah ya sauke قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه إلى وجه حديث فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد وولد وولد وولد irin wancan hadisin ne ce zan biya ka in na samu kuɗi na samu dukiya shine Allah ya saukar da afar ayatul ladhi kafara bi ayatina وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا wannan shine ƙarshen tafsirin suratu maryam da imam al-bukhari ya kawo insha Allah sati mai zuwa za mu tashi tafsirin suratu taha abubuwan da suka zo na isoshi da kuma bayanai muna sanar da yan uwan insha Allah Allah kai mu laraba mai zuwa garba zuwa isha akwai sabon littafi da za mu saka a nan masallacin magariba zuwa isha zadul mustaqni littafi ne da yake magana akan matsaloli na fikihu na ibada akwai bukatar mu rinka tattauna akan su don gyara ibadar mu bayan al-maghrib wal isha anan insha Allah malamai suna cewa akwai matsaloli a cikin littafin sama da matsala dubu talatin wasu suka ce ma matsala ta kai dubu sittin matsaloli ne kurin na addini na fi kyau so insha Allah in Allah ya kai mu da rai lafiya za mu fara fafatawa Allah ya samu dace Allah ya karba ayyukan mu ya sa aljanna makomar mu Allah ya biya mana bukatun mu ya ji gan iyayen mu ya sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh